بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka sai muna ashirin da hudu ga watan jimada akhir hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Januwari na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami'a billatil ahkam za mu tashi babun salatul khawfi babin da zai magana akan sallar tsoro to kamar yadda muka sani shi addinin musulunci ya tsara maka dukkan wani yanayi da mutum zai shiga bayan an idar da magana akan sallah ta farilla da za ka yi an yi maganar sallar juma'a to an fara shiga nau'o'i kuma na irin salloli za su iya kama ka wadda aka yi su saboda idan ka shiga irin wannan hali to ya za ka yi kai sallah saboda muhimmancin sallah ba a ɗauki sallah mutum a duk yanayin da yake ciki har ya kai idan ana cikin halin tsoro ma ba za a ce a yanzu an tsorita saboda haka a daina yin sallah ko kuma kara yi sallah ba duk da ana cikin tsoron ba za a yi sallah ba za a fasa yin sallah din ba sai dai a canja mata nau'in da za a yi ta kamar da za mu karanta cikin hadisai masu zuwa shi za ki bada cewa dan adam ba za a ɗigi masa sallah ba idan dai hankalin sai yana jikinsa sai dai in bai sa ina yake ba ne hankalinsa baya jikinsa to nan kan babu amma duk tsananin ciwo na rashin lafiya idan ya san inda yake to za mu wuce shi sallah a kuma dukkan yanayin da ya samu kansa to wannan sallah din salatul khawfi sallah ce ta tsoro idan ana cikin halin tsoro an shiga yanayi ga abokan gaba ana kusa da su to ya za a yi a yi sallah to shine hadisan da za mu karanta kenan magana da za su mara an salih bin khawwat radiyallahu anhu amman sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za yawma zati riqa صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجهاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجهاء وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة آه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن منندة عن صالح بن خوات عن أبيه a wannan hadisin an samu shi daga salih dan khawat Allah ya kara masa yadda amman sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu shi daga wanda suka yi sallah tare da annabi da mai tala sabbata gare shi yawma zatir riqa ranan yakin zatir riqa salatul khawfi sallan zuru anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu cewa wasu yanki daga sabban annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi sun yi sahu tare da shi wa dha'ifatun wijah al-adwi wasu yanki kuma sun fuskanci makiya fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan sai ya salla da wanda suke tare da shi raka'a daya sun ba sabata qa'iman sannan sai ya tabbata a tsaye wa tammu li anfusihim sai suka cika wa kansu sun man sarafa sun man sarafu sai suka tafi fa saffu wijal adu sai suka yi sau suka fuskanci makiya fa ja'a ta'ifatun ukra sai wasu sashi na daban suka zo fa salla bihim rak'atan sai ya salla da su tare da su raka daya allati baqiyat wanda ta saura summa sabata jalisan sannan ya tabbata a zaune wa atimmu li anfusihim sai suka cika ma kansu summa sallama bihim sannan sai ya sallama tare da su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka za kan wannan hadisi wa hadha lafzu muslim amma wannan lafazin na muslim ne wa waqa'a fil ma'rifati ya afku a cikin sani ibn muninda a wajen ibn muninda an salih ibn kawati an abihi cewa wannan hadisin an samu shi daga salihu dan kawati ne daga babansa saboda anan a ruwayan da aka kawo da bukari da muslim wanda suka zauna a kai sun ce an man sallama a rasulillah da wanda ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ba su faɗi waye ne waye ne ya salla tare da annabi ba to amma a wajen ibn hunin da ya ce babansa ne daga sali ibn kawati ne daga babansa ne kenan babansa ne yana cikin waɗanda suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ah to wannan hadisin da yana mana magana akan salatul khawfi sallan tsoro sallan tsoro anan magana da ake shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki to ya kasance kafirai ba su ankara ba sai aka yi sallan azahar da aka sallan azahar sai suka ce tab akwai wata sallah tana zuwa sallah mai zuwan nan sun fi son ta ma akan sallar da suka yi yanzu nan suna girmama wannan sallah suna kiyaye ta saboda haka idan sun zo za su yi sallah sai mu afka musu kawai idan muka afka musu shi kenan mun yi maganin su ita ce sallar la'asar من القرآن يأتي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ومن كان تعبايا دي صلاة الوسطى أن يبقى لك صلاة العصر صلى تتكيا صلى العصر وسيدك جفاء لا صلاة يتصلى وشين سي kafin lokacin sallar ya zo sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka masa wahayi ya za a yi ai sallah idan ana tare da makiya dama alkurani da Allah yana ga mana a cikin alkurani mai giwa mai girma cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in kuntum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyaqudu aflihatahum wa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هدرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الله تبارك وتعالى أنا فلا سوى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa to babu laifi a wajenku ku rage sallah in kiftum an yaftina kumul ladina kafaru idan kuna tsoron kafirai za su fitile ku lokacin da za ku yi sallah innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai makiyan ku ne masu bayyana kiyayya to duk da mun riga mun yi magana sallar kasru to anan dai ana mana magana daga nan ma suka saba hujja cewa she ba za a yi kasru ba in a halin nutsuwa ne tunda an ce wai za ta rusu bil ladhi sallallahu alaikum junahu lan tafsuru min as-salati in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru ashe sai ana cikin fitina ne tukunna ke rage sallah to amma kuma wasu sun ce a'a za a yi to aya ne ta biyo wannan aya wa idza kunta fihim ya rasulullah idan ka kasance a cikin su fa qamta lahum salata ka tsayar da sallah ka tayar da sallah faltakun sa'ifatun minhum maka wasu daga cikin su yankin su su kasance tare da kai su kasance tare da kai wala yakuru asliyatan sannan su rike takuban su ko kuma kayan yakin su to fai za su jadu idan kun yi sujada fal yakunu min waraikum su kasance a bayan ku wasu kuma suna nan sun tare ku gora kuma su jira ba abin da zai faru wal tati zaibun ukra lam yusallu fal yusallu maka sai wasu mutane na daban su zo su yi sallah wanda ba su yi sallah ba sai su sallah tare da kai saboda su kafirai suna so ne wadda lazi na kawo ta furu ya hana an asliyati kuma an fi ajikun bai milu na alaikun bai da tamayya suna so ku bar kayan yakin ku ku bar takuban ku ne su zo su far muku su kashe ku tashi daya to saboda haka wasu su kasance tare da kai bayan kun yi da su to wasu mace su zo su masu yin sallah tare da su kaga bayan da kafirai za su yi kenan to waɗannan hadisan suna fassara waɗannan wannan wannan aya da muka jani suna fassara wannan aya ne ka wannan yaki dai da suka waje haka da sallar ta zo sai Allah ya saukar da magana salatul kaufi sallar tsoro a wannan hadisi muka da na farko an ce wasu yanki sun yi sahu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun yi sahu sun kewaye masu sallar suna kallon makiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da wani suke tare da shi raka'a daya sai ya tsaya tsaye sai suka cika raka'a daya wa kansu tunda naman kasuru ne yake ana cikin halin tafiya sai suka cika raka ɗaya kansu sai suka tafi suka je suka fuskanci makiya wayancan kuma da basu yi ba wanda za su je sun fuskanci makiya ne sai suka dawo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye bayan raka ɗaya suka yi wannan raka'a ta biyu tare da shi su kuma aka sallama tare da su to wannan shi da abin da wannan hadisin ya karanta mana to za mu ji wata wani kalan sallan kuma duk a hadisin gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو ف... فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان طائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي عبد الله بن الله قال مس يدا قال يا شي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجل mun fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi mun fuskanci yankin najdu fa wa zainal adu sai muka fuskanci makiya fa safafnahum sai muka sai muka musu sahu guda biyu muka yi sahu fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa salla bina sai mana sallah sai sallah tare da mu fa qawa ta'ifatun ma'ahu sai wani yanki na mutane suka tashi tare da shi wa aqbala ta'ifatun ala aduwi wani yanki kuma sai suka fuskanci makiya baraka bi man ma'ahu sai ruku da wanda suke tare da shi wa sajada sajadataini sai sujjara guda biyu tare da su raka'a cikin tiya sun man sarafu makana ta'ifatin lati lam tusalli sai suka tashi suka koma wajen waɗanda ba su yi sallah ba fajaru sai suka zo faraka'a bihim raka'atan sai suka yi raka'a tare da yi raka'a tare da su raka'a daya wa sajada sai ne sujada tare da su sujada guda biyu sun ba sallama sannan sai sallama fa qama kullu wahidin minhum sai kowan su ya tashi faraka'a li nafsihi raka'atan yi raka'a wa kansa raka'a daya wa sajada sajadataini yi sujada guda biyu wa kansa bukari da muslim sun hada kan wannan hadisi amma lafazin da bukari ne shi ba wannan hadisin da yana abdullahi dan umar yana magana akan yadda ake sallan tsoro ne amma ya bambanta da wancan a can anan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki ta wajen najdu aka fuskanci baki aka sahu guda biyu sau na farko suka tashi suka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallah da su sau ɗaya kuma suka fuskanci makiya ya yi ruku tare da suke tare da su jira tare da su daga nan da aka raka ɗaya su suka koma wajen makiya sai wannan can suka zo su ma da suka zo aka raka ɗaya da su sai an da salasala mai sallama sai suka tashi kowansu ya tashi ya ramo raka guda ɗaya akan kansa ya yi ruku ya sujjada ya sallama kaga kowa raka da ya samu waɗannan da aka raka da suka tashi suka karo daya suka yi sallama suka tashi waɗannan su ma suka suka samu raka daya annabi sallallahu alaihi wasallam sallama bai jira su ba kenan ya sallama suka tashi suka kawo daya a can kuma an ce ya tsaya sai da ya jira waɗancan suka zo da suka zo aka yi da su suka kawo raka daya suka sallama sannan aka jira wadannan suka zo aka sake raka tare da su aka sallama to bambancin shine duk da dai ba mu gama karanta ruwayat din ba suna nan ga wata ruwaya amma bari mu gama karantawa sai mu ji menene yanda abin yake وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه وذكر الحديث آه وعن جابر رضي الله عنه wani nau'in ne na sallan tsoro har yanzu daga jabir Allah kara masa yadda kala ya ce shahidu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf na halarta da da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi sallan tsoro fa safafna saffai ne sai muka sahu guda biyu saffun saffun kalf rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani sahun yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wal adu bainana wa bain al-qiblati makiya suna tsakaninmu da tsakanin al-qibla فكبر النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsaya ran jilan sabuta gare shi ya kabbara wa kabbarna jami'a mun sai muka kabbara gaba ɗayan mu sun maraka sannan sai ruku wa raka'ana jami'a sai muka ruku gaba ɗayan mu sun marafa sannan sai rasa sai dago kansa min ruku daga ruku wa rafa'ana jami'a sai muka dago kan mu gaba ɗaya sun man hadara bi sujudi sannan sai sun ku ya zai bi sujada wa saffu alladhi yalihi da sahun da yake biye da shi da shi da sahun da yake biye da shi sai suka yi sujada wa qama saffu muakkari sahu na karshe da suke baya sai suka tsaya fi nahar al-adwi ta wajen makiya falan ba kaza sujuda yayin da ya gama sujada qama saffu alladhi yari sahun da yake bayan sa sai ya tashi sahun da yake bayan sa sai ya tashi mu kuma sai muka tafi a lokacin muka yi sujada sai ce fa zakal hadis sai an bace hadisin wannan har zuwa karshen sa karshen hadisin shine da sahun da yake da ya haka din sai ya zama an ce falan ma kadar sujuda kama safin labiyari da ya gama sujjara sai sahun da yake biye da shi ma sai suka tashi mu kuma mu tashi ba sahun karshe sai a lokacin sai mu kuma muka tafi sujjara ba su sun riga sun miƙe to wannan shine karshen cewar sai suka sai suka jira su sai sun yi sai su to a wannan hadisi kuma ana ga masa cewar in an zo ana sallah da makiya ana yi tare za a fara sallar tare na zo su jara sahun farko sai su yi in sun yi sun dago sai sahun na biyu sai su masu sai su dago saboda idan sun gaza wasu a tsaye wasu sun tafi in aka tafi gaba daya to za su samu damar da za su haura ke to amma ba tafi duka ba sahun na daya sun yi sun dago to kuma sahun na biyu suke yin su jira amma sauran abin da za a yi tare saboda ba za su yi afkowa ba idan ana cikin ruku'u ko wani abu mai kama da wannan وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله في أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم أو رواية دي هر ينزو ثم سجد وسجد معه الصف الأول أنا مر بياني هر ينزو دوبا da mun faɗi wannan bayanin sannan sai muka yi sai sujjala sai muka yi sai sahun farko suka yi sujjala tare da shi falamma qamu yayin da suka tashi saje da saffu sani sai zaune biyu kuma suka sujjara su kuma bayan sahu na farko sun ga sun tashi sun bata akara saffu al su kuma sahu na farko sai suka yi jinkiri ba su tafi zuwa ga wani ruku'un ba kenan wata kaddama saffu sani sai sahu na biyu kuma suka gabato har suka yi so su kenan fa zakara mislahu sai aka ambaci kwatankwacin abin da aka faɗa a baya wa fi awakiri a ƙarshen wannan hadisin da aka ce ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا sai annabi zai ranci da sabata gari shi ya sallama mu ma sai muka sallama gaba daya in an zo yanayin sujjada sai sahun farko sun yi sujjada sun dago sun tsaya a tsaye sai sahu na baya su yi sujjada su ma haka ke yi na zo zaman tsaya za a zauna tare bayan waɗannan su yi saboda ba abin da makiya za su iya yi lokacin da ake zaman tsaya ko kuma ake ruku na'am ولأبي داود عن ابن عباس عن أبي عياش الزراقي مثله وزال أنها كانت بأسبان wani abi dauda a wajen abi dauda kuma daga abi a yashi duk zurrafi ya ce yana da kutankwacin wannan hadisi mislahu akwai kutankwacin sa a wajen sa wa zara sai ya kara ya ce an na kanin usman wannan abu an yi shi a usman ne ba a zatun rika ba وللنساء من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم a farkon hadisin da makaranta yanzu ya baka ruwaya na daya ko ruwayatin da cewar raka'a ɗaya ne a sallallahu alaihi wasallam yake yi da mai da mutane in yi raka'a ɗaya da wannan sai su tafi sai wannan su su raka'a ɗaya da bambancin yadda bambance bambance yake ko ya raka'a ɗaya da su tashi ya tsaya tsaye su su kawo ɗaya su sallama su tafi ko kuma ya raka'a ɗaya da su a idan ya raka'a ɗaya da su sai su koma sai wannan can su zo su ma raka ɗaya da su sai su kawo ɗaya su yi sallama ko kuma in an yi ɗaya da su in an yi ta ɗayan sun samu ɗayan alaihi salatu wasallam ya jira su ba zai sallama ba sai sun kawo ɗaya sai ya sallama tare da su ko kuma wanda aka karanta yanzu cewar tare ake yin sallah amma in an zo su jira sai sun farko su yi sau na biyu ba za su yi ba sai su tsaya sai na farko sun gama su jira su sun miƙe su kuma sai su jira su iso su sannan a yi sallama tare to duk dai gashi nan an ka kawo to ya gama kawo maka bambance bambancen duk da ya kawo na hadisin da ya magana a zatun rika ne ko a usman ne a wajen yaƙi ne dai an tafi yaƙi kawai a cikin ɗaya daga cikin su to yanzu kuma ya kawo hadisin da zai maka magana akan raka'a biyu ba raka'a ɗaya ba sai ke wani nasa'i min wajen akar daga nasa'i a wata fuska ta daban an jabirin radiyallahu anhu daga sai na jabir Allah kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi jaran kala sabata gare shi salla bi taifatin min asabi rak'atayn annabi jaran kala sabata gare shi yayi salla da wani sashi daga cikin sabban raka'a biyu raka'a biyu yayi tare da su summa sallama sannan sai ya sallama summa salla bi akaraini rak'atayn sannan wasu ma guda biyu suka zo su ma ya raka'a biyu tare da su summa sallama sannan sai ya sallama wannan a wajen da sai kenan daga wata fiska da aka samu daga sayyidina Jabir wa mithluhu li Abi Dawud ana Abi Bakrata an samu katakacin wannan hadisin daga Abi Dawuda a wajen Abi Dawuda daga Abi Bakrata to wannan hadisi kuma ya kawo ta wani yanayi na daban na sallar tsoro da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake yi yayi raka'a biyu da mutanen nan na farko yayi sallama tare da su to yaje suna tsaye sannan sai kuma wasu suka zo su ma ya raka biyu da su ya yi sallama suka koma wato su ba su da ba wani abin da suke a ciki suna bin liman a nisan lafi shi suke bi za a yi sallar tare da shi a yi raka biyu a yi sallama sannan waɗannan masu zuwa raka biyu a yi sallama shi wannan hadisin haka ya ce kaga yanzu an samu fuskoki da dama duniya ne sallan salatul khawfi to وعن أبي وعن هزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه عامد وأبو داود والنسائي وصحاه ابن هبان آه وعن هزيفة لقد سيدنا هزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي أن الزلمة صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يا صلى إن صلى الله bi haula da waɗannan mutane raka'atan raka'a daya wa bi haula raka'atan waɗannan ba raka'a daya su sun ma lam yaqdu sannan ba su rama ba ko kuma lam yaqdu ba su rama ba wa wa amas kuma wa ne rawaito shi wa Abu Dawuda da Abu Dawuda da Sa'id da Sa'id wa sahu Ibn Hibban Ibn Hibban ya inganta shi a wannan ruwayan wannan hadisi da makaranta yanzu kuma duk sai lahu bai huzaifan nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da maki yayi sallah da sahabbansa raka'a daya idan yayi sallah raka'a daya da su sai su sallama sai su su su fuskanci makiya sai wadancan ma su zo su samu raka'a daya sai su sallama su su fuskanci makiya ba su yi raka'a ba su tashi sun karo ɗaya ba ba yi ɗaya da su za su tashi su karo ɗaya ne su sallama su tafi waɗannan su zuwa ɗaya da su a sallama tare da su ba babu wannan ko raka ɗaɗɗe yake shi ke an gama raka ɗaɗɗe ne kuma ya ce wallam ya kudu ba su rama ba raka ɗaɗɗe su kai to wannan ma wata magana ce wanda za mu kawo tafasilin ta insha Allah sannan irin wannan hadisin ya zo wa mislu inda ibn kuzaimata an ibn ibn abbas radiyallahu anhu ba an samu kwatankwacin wannan hadisin daga ibn kuzaima daga abdullahi dan abbas Allah kara musu yadda وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكوز ركعة على أي وجه كان رواه البزار بإسناد ضعيف وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف ساو أخرجه دار القطني بإسناد ضعيف تو ومثله قد وقت وانا حديث وعن ابن عمر daga Abdullah da Umar radiyallahu anhu Allah ya da su kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم tabbata gare shi ya ce salatul khawfi raka'atan salatul khawfi raka'atun ala ayi wajhin ka sallar zuwa raka'a ɗaya ne a kowane yanayi raka'a ɗaya ke rawahu rawahu bazzar bazzar ne rawaito wannan hadisin bi isnadin da'if amma da dangane mai rauni wa an umar kuwan an samu daga Abdullah dan Umar din har yanzu marfu'i ne amma hadisi ba ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi salati ko bisawo babu rabtan ruwa sallan tsoro babu rabtan ruwa wiyan da aka yi shikenan ba za a ce an yi kaza ta baci ba babu ta baci ko ya aka kawo ta tazo kawai aka ce yau dalu qudni bi isnadin da'ifi dalu qudni ne rawi wannan hadisin shi ma da dangane mai rauni to anan an ce hadisin na farko da aka ce salatul qadr rak'atun ala ayyujin kana sallan tsoro raka ɗaya ne a kowane ne to an ce hadisi yana da rauni saboda cikin sa akwai mutum da ake ce masa Muhammadu bin Abdurrahman al-Baila Bailamani shi kuma mutum yana da rauni sai aka rauna hadisi saboda haka sannan hadisi na biyu kuma da aka ce babu rabban wa cikin sallan tsoro akwai Abdul Humaydi bin Surri shi ba san shi ba shi ya rawaito hadisin saboda haka majhul ne sai aka rauna hadisin saboda wannan to amma akwai tafasil na wannan maganganun da makaranta yanzu akwai bayanai akai cewa sallan tsoro raka ɗaya ne kamar yadda da hadisan suka gabata cewa ne sallallahu alaihi ya raka ɗaya da mutane sun yi raka ɗaya kuma su rama ba ko kuma raka biyu ne tunda ai وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا idan kun yi tafiya a bayan ƙasa to babu laifi akan ku ku rage sallah in kun ji tsoro kar kafirai su afka muku to kaga ragewa ai biyu ne kenan shine ragewa to anan malamai sun yi magana a nan wala sun yi sabani a ciki magana na farko suka ce eh raka ɗaya ne sallah sallan tsoro raka da yake wasu daga cikin sahabbai sun faɗi haka daga cikin tabi'ai ma an samu wanda suka faɗa sannan maganan ishaq ne da sauri da ibn hazm az-zahiriya na zahiriya yace ai ga hadisi an karanta yanzu alaihi salatu wasallam yace salatu ka barakatun ala ayyujin kana sallan tsoro raka da ne kawai shi kenan sannan wani faɗi ne na imam ahmad yace halaccin haka ya halalta amma wasu kuma suka ce a'a idan ana tsananin tsoron tsoron ya tsananta ana tsananin tsoron makiya to sai a raka daya wannan magana na farko kenan magana na biyu sama kwalin guda biyu ne suka ce baya halatta a rage sallan tsoro a mai da raka daya dole raka biyu za a yi kasuru ce raka biyu ce ba da za a yi ta raka daya sannan wannan shine fadin jamhuri mafiya yawancin malamai sun tafi akan wannan cewa raka biyu ake raka biyu ake suka ce lallai rage sallah da aka ce ayi da alkur'ani ya ce wa zata rutun filari falisa alaikum junahun nan taqsuru min as-salati babu laifi a gare ku ku rage sallah in kintum an yafina kum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kar makiya su afka muku to ai anan ana nufin kasurul adadi ne kasurul hay'ati la kasurul adad wato a rage yanayin sallan ne hay'an ne ba adadi ba raka'a biyu ne ake kasu ai to da aka ce falaysa alaikum jinahun an taksuru babu laifi akan ku rage to ba wai sallan za ku raga daga biyu ba a'a hai'an sallar za ku rage idan za ku yi ta da a minti goma ne sai ku yi ta a minti biyar in za ku yi ta a minti biyar ne sai ku yi ta a minti biyu da rabi ku rage da aka ce ku rage in kuna tsoro kan kafirai su fitine ku falai su alaikum jinahun an taksu min salati in kiftu mu ayyuki na kullu ladina kafaru kaga wannan wani da ke wannan karatun ya ce raka dai za a yi babu laifi a gare ku ku rage sallah in kuna tsoron kafirai sai je to shikenan kaga sai a raka daya saboda ana tsoron kafirai to shine malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba ana nufin a rage yanayin sallar kar a ja ta sai tsawo ba wai adadin ne za a rage shi daga ɗaya daga biyu ya kuma ɗaya ba saboda haka yana nufin a sauƙaƙa sallah ne sannan sai suka yi tawilin hadisin da makaranta yanzu nan a yanzu za ka ce to ga hadisin mun karanta nan annabi sallallahu alaihi wasallama a sai na zai ya ce sun yi sallah sallan zuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama raka da ɗaya kowa raka da ɗaya samu ko ba su rama ba sannan ga wani hadisin mun zaki karantawa na Abdullahi dan Umar ya ce sallan tsoro raka'a ɗaya ne a kowace fiska to in mutum ya kawo maka waɗannan hadisan to ya zaka yi da shi ko sai ce to ai gashi gashi nan hadisi ne to malamai shine suka yi bayani suka ce a'a waɗannan hadisan shi yasa ake so ka je wajen malamai kai karatu saboda idan ka karanta kai ɗaya to wahala za a sha gashi na ai ka karanta ka fassara haka ne amma ma'anar ba haka bane sai ka samu malami ya maka bayani in bai bayani ba zai kai kwa ba sai suka ce to wannan hadisan da aka karanta yanzu cewar gashi an yi raka'a daya sallan tsoro raka'a daya ne a kowace fiska raka'a daya ɗaya muka yi suka ce ana nufin raka'a daya ne za ka yi tare da riba ko yawa sai ka tashi da kawo daya shi kuma yana jiran ka saboda haka da hadisan suka ce maka sallan tsoro a kowane raka'a a kowane ne raka'a daya ne da liman ba raka ɗaya ne tare da liman ba wai kai ɗin ne raka ɗaya za ka yi ba to kaga yi karatu ne zalla haka kawai ka karanta baki ga masara ba za ka gane ba to saboda haka suka ce to abinda ake nufi raka'a ɗaya tare da liman amma wannan hadisin baya gwada an kore raka'a ta biyu ce maka aka yi sallan tsoro raka'a ɗaya ne a kowace fuska to waye ya ce maka zamu raka'a biyu ne raka'a ɗaya ne zamu tare da limami sai ka tashi ka kawo ɗayanka ba ce a in kai raka'a ɗaya shikenan ba sannan hadisin baya da ya ce maka muna yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da waɗannan raka'a ɗaya yana yin sallah da waɗannan raka'a ɗaya sannan baya ramawa lam yaqdu ba ma ramawa to me za su rama dama su riga sun samu tare da liman raka'a ɗaya sai su kawo raka'a ɗaya suka yi tawilin hadisan da ya gabata suka ce suna nufin raka'a ɗaya ne tare da limami karka ji an ce sallan tsoro raka'a ɗaya ne kace to ya raka'a ɗaya ne raka'a ɗaya ne eh amma tare da limam kai kuma sai ka rashin kawo daya sannan yace da yace a cikin hadisin lam yaqdu ba sa ramawa ai za ka kuma hujja da nan wajen ka ce to ai gashi hadisin da sai na zai bai kawo ya ce mun yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallan zuwa waɗannan sun yi raka'a ɗaya da shi waɗannan ma sun yi raka'a ɗaya da shi ko ba sa ramawa to me yake ne da ba sa ramawa ba sa tashi su kawo ɗaya haka zaka ce kai ana ka tunani sai malaman suka ce abin da ake faɗa shine ba sa rama sallan ba sa rama sallan in sun yi ta shikenan su riga sun yi ba za su sake ta ba sai dai an samu wata nutsuwa lokacin sallan bai fita ba sai su fita cikin nutsuwa ba sa ramawa ba sani ko an gane ba sa ramawa ba wai ba sa rama raka'a ɗaya bane ba sa rama wannan sallan da suka yi sai dai in an samu nutsuwa kuma lokacin sallan bai fita ba kaga kaga
ba a ramawa dinnan idan an yi tayu shi kenan ba gyara yawa ba za a dawa ce ai yanzu mun yi da a birkice babu in an yi kawai an yi shi kenan ta wuce ya karbi ya karbu sai dai in an samu nutsuwa kuma da sauran lokaci to za a iya sakewa kenan in an samu in an samu nutsuwa ba tsoro ba komi da sauran lokaci to za a sake saboda haka aka ce maka lam yakun nan ba sa ramawa to ramawa da ake nufi anan shine in har lokacin ta yi ta ba samu nutsuwa ba wacce sallar fa ta yi Eh, sannan kuma mai zuwa yawa in ya kasance kafin mai zuwa nan zo, nan ne in an samu nutsuwa sai a rama wacce amma in ba a samu ba ba a samu ba wannan sai ta zo to ba ka yana ba an wuce an wuce yawwa to kaga lalle nan akwai karatu a nan wajen da ya kamata lalle mu lura shine ake so da mutum ya je ya dauki karatu kar kawai kana ji kawai ka ji hadisi ka je ai gashi nan gashi nan hadisi ne a'a ka ji a maka bayani me ake nufi sannan ibnu hajar al-asqalani radiyallahu anhu ya ƙara bayani akan sallan tsoro nan har yanzu yace a cikin hadisan da aka kawo kaf na maganar sallan tsoro ba sallan da ta yi magana ba hadisin da ya magana akan sallar tsoro idan mangariba ta kama ka an zo za a yi sallah sallan tsoro kuma sallan mangariba ne ba hadisin da ya magana akan wannan kaga yanzu kuma ko ayar ma tana magana akan waɗannan su sallah tare da kai waɗannan su tafi waɗannan su sallah tare da kai waɗannan su tafi hankalin da akwance ne a cikin sauran salloli duka ko ko ba ka bane in kace azhar za a yi shikenan dama raka biyu ne tunda a cikin kasuru ne ana cikin tafiya ne waɗannan su raka ɗaya tare da kai su tashi su kawo ɗaya su sallah su tafi waɗannan su zo su raka ɗaya tare da kai ka jira su su kawo ɗaya a yi sallama sallah azhar haka za a yi sallar lasar haka za a yi sallar isha haka za a yi sallar asubahi su yi ɗaya da kai ka jira su yi ɗaya ko sallar asuba ba matsala to sallar magariba ba sallar magariba kuma ya za a yi shine ibn hajar al-asqalani radiyallahu anhu yace hadisan duka ba su yi magana akan sallar magariba ba saboda abu bai faru da magariba ba amma ko malamin sun yi magana a ciki saboda zai iya fara zai iya samu wani yanzu da mangariba zai iya samu wasu tsoron ya zo ga makiya za su kashe su idan suka kuskura kuma lokacin sallah ya yi kuma sallan mangariba ne to ba za su ce a kai muna tsoro sai mun nutsuwa za su yi sallah kuma ga lokacin da da yake kaga na'am yi ga za ka je ai za ka je a za a gare yi wala to ko malamai sun yi ittifaki kasru baya shiga sallar magariba malamai sun yi ittifaki kasru baya shiga sallar magariba balle ka ce za a rage ta ita ma a ijma'i ne ba wanda suka ce za a yi kasru to amma haka aka zo hukuncin ya tafi a sabani a magana biyu yake wasu suka ce to tun da haka ne abinda za a yi mutanen farko su yi raka a biyu tare da su sai a zauna zaman tayya sai su tashi su kawo daya sun suka kawo daya sai su sallama sai su yi gaba sai na biyu su zo sai a raka ɗaya da su sai ya jira su sai su kawo guda biyun su shi kenan wasu suka ce haka za a yi wasu kuma suka ce a'a ba haka za a yi ba na farko su zo a yi raka a ɗaya da su sai ya tsaya sai su kawo guda biyu su sai sallama sai su tafi sai na biyu su zo ya biyu da su sai su sallama sabanin wancan to amma wannan ba wani wuri da aka kawo gashi nan ya afku malaman ne suka yi tayari suka ce ga yanda za a yi saboda kar wani hankalin sai ya zo masa ya ce ai to ai an ce idan kuna cikin tsoro ku rage sallah ya ce to sallah magariba bari a rage ta ba a rage ita dole haka za a yi ta ko dai na farko su samu raka'a biyu na tashi su kawo daya ko kuma su samu raka'a ɗaya su tashi su kawo biyu haka za a yi ta sallan magariba kenan to wannan dai shine bayani akan sallan tsoro a kuma shine karshen babin da ya mana magana akan salatul khawfi yanda ake gabatar da sallan tsoro idan ta kama mutum wannan ana nuna maka muhimmancin sallah ne ko da yanzu zaka shiga wani halin da kai za a shiga cikin tsoron da duk yanayin da aka samu kai a ciki ba za a daina sallah ba to kaga amma haka muka fada wa sai nuka Allah dai ya fi mana a shekarun baya haka kawai aka ce ba za mu yi sallah ba na juma'a ma guda aka ce ana ana tsoro mai rere kaza da to ka gani kuma a lokacin gashi nan ana ga maka a filin daga wanda ranka za a dauke ma kaf amma aka ce sai an yi sallah to amma haka ta zo aka yi ta abubuwa wanda sai dai Allah ya gafarta mana lokacin da kisa Allah ya sallama abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muke kuskure Allah ya gafarta mana a lokacin da kisa Allah sallama ku da kauli hada asubu lillahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh